بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه من دعوة قراتكم منا فصل الشيخ الألباني للأصول آه لتاف آه المدخل إلى إلى دراسة علم الجرح والتعديل نا مالا عبد الماجد الغوري زامو تاشي شافينا شافينا shafi na 433 ko inda malam yace khamisan littafi na biyar cikin jerin gida da tafai waɗanda aka rubuta su wanda suke shakuɗa tsakanin mutane amintattu da waɗanda suke masu rauni shine al-ilalu wa ma'rifatur rijali lil imami abi abdullah ahmad ibn hanbal ash-shaybani littafin al-ilalu wa ma'rifatur rijal na al-imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a rahmatullahi alayhi al-imamu ahmad ibn hanbal ya rasu shekara ta 241 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwatan kwace shekara 110,199 ko kama ka ce 200,000 kawai bayan kwanaki Allah ya gafarta mashi wannan tafin nashi littafi ne karami da gaskiyar tafin shi mujallabi ɗaya ne haka akwai riwayan salih ɗansa akwai riwayan almarwazi muhammad ibn nasar almarwazi akwai riwayan abul hassan abdulmalik ibn abdulhamid almaimuni wanda shi ne wanda aka ma buga daga baya-bayan malam ya ce hadar kitabu min riwayat ibnihi abdullah ويحتوي روايات متباينة يجمع بينها التعريف برجال الحديث كذكر كناهم أو الإخوة منهم أو سني وفاتهم أو سني وفياتهم أو رحلاتهم أو أخبار منحهم وما إلى ذلك wannan littafi yana ɗauke ne da riwayar da ɗansa abdullahi ibn ahmad yayi a ciki akwai maganganu da ya ruwaito daga baban wanda sun tattaru akan bayani akan mazaji ta'arif suwaye su ka zikiri kunahum kamar ambatan alkunyoyinsu awul ikhwa ko kuma ya ambaci cewa wani dan uwan wani ne aw siniyi wa fayatihim da kuma ambatan shekarun rasuwarsu aw rihilatihim da ambatan tafiye-tafiyen da suka yi na neman ilimi wa akhbari minahihim da kuma labarin jarabtawa ta rayuwa da suka samu kansu a ciki وما إلى ذلك da abubuwa ire-iren waɗannan mimma yattasilu bi hayatihim waɗanda ke da alaka da rayuwarsu wa sifatihim aljismiyya wal khuluqiyya da abinda ke da alaka da kamannin jikinsu da halayensu aw zikri ko kuma kaga yana dauke da sama'i almuhaddisi an shaykhin min ash-shaykh cewa wani malamin hadisi ya ji karatu daga wani malamin sa aw nafi sama'i ko kuma kore yana ɗauke da wato kore jinsa minhu daga wani wama ila zalika min malahu silatun bi naqdi isnad alhadith da dai abubuwa ire-iren waɗannan waɗanda ke da alaka da aikin tace isnadi wa yatakallamu fi jarhi rijali wa ta'dili sannan yakan yi magana akan raunata mazaje ko amincewa da su kama ya'ridu jumlatan min al-ara'i alfiqhiyya kamar yadda yake kwararo wasu zantuttuka na ra'ayoyi na fatoyi na fiqh wa yasuqu dhalika bil asani kuma dai yana kawo wadannan da isnadoji su wal kitabu wannan littafi ya ta'allaqu aidan bi ilal al hadith mimma yudha'ifu qimata yana magana akan illoli tangardodi da ake iya samu cikin wasu hadisai wanda hakan ya ninka darajar littafin wa qad istafada minhu ibn abi hatim ar-razi bi niqaqin wasi'in fi kitabihi al-jarh wa at-ta'dil abdurrahman ibn abi hatim rahmatullahi alayhi wa ala abihi ya ci moriyar littafin nan sosai ta fuska mai fadi a wajen rubuta littafin shi na a kitabul jarhi wa ta'dil haythu kataba ilayhi abdullah ibn hanbal riwayat kitab al-ilal wa ma'rifat ar-rijal ba'da riwayat hadha al-kitab riwayata riwayatan kitabata riwayat kitabat al-ilal yayin da aka samu shi abdullahi din ya rubuta ma wato ibn abi hatim riwaya cewa daga cikin nau'ukan riwaya mun sani akwai rubutawa to ya rubuta mishi ya bashi dama yayi wannan riwaya wal kitabu ghairu murattabin ala asasin muayyan littafin ba a tsara shi wani tsari na musamman ba tambayoyi ne kai ake wa Ahmad dan Hanbali yana bada amsa da bayanai tambihu malam yace fadakarwa لقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الإمام أحمد يطلق لفظ منكر الحديث على من يغرب على أقرانه بالحديث الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يا أنبت تشيوى أحمد ابن حنبل إن يتشي وانا منكر الحديث وابن دي يكي نفي بايا بايوا إزوا غما أنا غما غريتا وانا اللفظ abin da yake nufi shine ya zama mutum amintacce yana kadaituwa da riwayoyi waɗanda sauran tsararrakinsa abokan karatunsa da 'yan ajinsu ba sa ruwaitowa ai ya tafarradu wato yana kadaituwa wa illam yukhalif koda babu wanda ya ruwaito abin da ya saba wa nashi urifa zalika bil istiqra min halihi malam ibnu hajrin yace an gane wannan ne ta yau da gobe karantawa da binciken ɗabi'a da take-taken ibnu ahmad ibnu hanbal haka ibnu hajar ya faɗa a cikin mukaddima ta sharhin sharhin shi na fatul bari wato hudar sani malam ya ci gaba da cewa kama zakar al-hafiz ibn hajar anna al-munkara يطلقه الإمام أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الذي على الحديث الفرد الذي لا متابع hakanan kuma ya ambaci cewa shi ibnu hajirin ya ambata cewa al'imamu ahmad ibnu hanbal yakan kira hadisi da sunan fard idan munkar wani lokaci sai zama yana nufin algaribul mutlak wato hadisi ne mai hanya ɗaya wanda babu mai binsa a kai fala yalzamu an yakuna rawin ladhi atlaqa alaihi dalika mimman la yutajibi ba dole ne ya zama mai riwayan da ya kaɗaitu da wannan riwayan wanda in an ce ya kaɗaitu ba za a yi hujja da shi ba ne wato ba dole ya zama munkari istilahance ba waƙad bayyana al'imamun laknawi bil istiqra anna muradal imami ahmada min qawlihi fi rawi huwa kaza wa kaza anna fihi linan haka abul hasanatin laknawi a cikin ar-rafu wat takmil ya ambaci cewa shi ma ya gano cewa idan Ahmad dan Hanbali aka tambaye shi game da wani malami sai ya ce huwa kaza wa kaza to shi dai kaza da kaza ne wannan yana nufin mai rauni ne kankani yace qubi alkitabu bi tahqiqi doktor wasila Muhammad ibn Abbas fi dar salafiyya bi Mumbai al-Hind ama 80 بعد المئة الرابعة عشر للهجرة wanda ya daidai da 1988 akwai wani malami profesa ne na hadithi yana karantarwa ne a jami'a ta ummul qura dake kasar makka inda ba yanzu ya bar jami'a ba amma asalin shi mutumin indiya ne in ka jira wannan sunayen galibi indiyawa ke sawa ayan sunaye waliyullah khalilullah wasiyullah jarullah suna yawan sa wannan sunaye mutanen indiya da pakistan da makamantansu mutumin indiya ne asalin shi amma ya zauna kasar makka yana karantarwa a 1988 ya yi ta hakikin wannan littafi daidai da shekara ta 1408 kamar shekara 32 kenan ko makamanta haka da suka gabata ya yi ta hakikin shi aka buga cikin mujallaji guda sannan an buga shi a ila yau da ta hakikin wani mutum mai suna subhi albadri as-samira'i wanda aka buga shi ma a maktabatu daril ma'arif ta kasar riyadh kenan a 1989 shi kuma kamar shekara wato 31 kenan ko makamantan su ko a daidai da 1409 wannan kenan jama'a dangane da littafin al'ilalu wa ma'rifatul rijali na malam ahmad ibn hanbal sai malam yace as-sadisu littafi na bakwai amin na shida shine at-tarikhul kabir lil imami abi abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari littafin at-tarikhul kabir na al-imam al-hafiz al-kabir imam ad-dunya wa hafizuha wa jabal al-hifz wal fiqh wal naqd kenan al-imam abu abdullah muhammad dan isma'ila al-bukhari malamin nan al-ghani an at-ta'rif al-imamu al-bukhari rahmatullahi alaihi ya rusu ne a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 256 yau da rasuwar shi kamar shekara 1184 Allah ya gafarta mishi al-imamu al-bukhari wannan tafi nashi ɗaya ne daga cikin kwaya uku akwai at-tarikhul kabir akwai at-tarikhus saghir akwai at-tarikhul awsat wannan al-kabir ana buga shi a cikin juz'i takwas. muna nan da shi a maktaba mudin nan wajen kala biyar akwai shi wancan as-saghir wanda juz'i ɗaya ne da yake akwai maganganu akan shi da wani littafi daban wanda ake ganin sun sako irin juna sai kuma al-awsat wanda ake buga shi a cikin juz'ai guda uku Imam Bukhari wanda taban sa daga cikin da suke nuni zuwa ga kwanduwarsa wajen sanin mazaje da sanin tarihinsu littafin nashi riwayar wani ɗalibinsa ne wanda yake ce ma alhassan ibn sahal ibn kurdi alhassan ibn sahal ibn kurdi albasari almukuri alfasawi asalin shi mutumin garin fasa'u wanda a can ne masu game da bukhari ya ba shi riwayar wannan littafi رتب البخاري هذا الكتاب على حروف المعجم لكنه تجاوز هذا الأصل بتقديم محمد المحمدين لشرف اسم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم daman suka ce a tarih a wancan lokacin abinda suke nufi shine tarajim tarihin mazaje din ya fara ya jeranta shi bisa jeren giyar sunayen wato harfan huruful hija alif ba amma sai fara da masu suna muhammadu kafin ya zo mai masu aban da ahmad da ibrahim da makamantansu don daraja sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma tarjama manzala ita ce ta farko manzala sallallahu ya fara sannan sauran muhammadawa din yace wa kadhalik bi taqdimi sahabati li fadlihi sannan yakan gabatar da sahabbai saboda darajar su da falalarsu wa huwa ya'khudhu al-harf al-awwal faqat min ismi min al-ismi thumma yurattibu al-asma' al-mushtarika mushtarika ala al-harf al-awwal aidan min ismi al-ab yakan dauki harafin farko ne kawai ma'ana harafin mimun to zai kawo duka sunaye da suka fara da harafin mimun ba tare da kula da meye a bayan mimun din ba sannan a wajen sunan baba shi ma zai dauki harafin farko ba tare da kula da meye a bayan shi ba sai kawo su haka tartibin ba tartib ne da ƙi irin na baya bayan nan ya tawi ta tawi tarajimul kitabi alasmin rawi wasmi abihi wa jaddihi wa kunyatihi wa nasbihi wa nisbatihi ila alqabilati aw albalda aw kilayhi yakan ambaci sunan mai riwaya da babansa da kakansa wato yakan ambaci suna sulafi ken sannan sai kuma ya ambaci alkunyarsa baban wani ko baban wacce sannan ya ambaci dangantakarsa zuwa ga kabila ko gari ko kuma duka biyu wa qalla ma yutilu dhikr al-ansab baya tsawaita ambatan wato dangantaka wa yadhkuru ba'da shuyukhi wa talamida wa talamidi sahibi tarjama yaka ambaci wasu daga cikin dalibai da malaman mutumin da yake magana akan shi wa namuzajan min riwayatihi aw akthar yaka ambaci misali kwaya daya ko fiye da daya na riwaya da yayi wa rubama awrada riwayata bi isnadin fihi sahibu tarjama ko kuma ya kawo wani isnadi wanda a cikin shi za a biyo ta kan wannan mutumin da ake tarihi ثم أعقب ذلك بإيرادها بإسناد ليس فيه sahibu tarjama sai ƙara maimaita kuma wannan riwaya da wani isnadi daban wanda babu wannan mutumin a ciki fatakuni riwayatuhu min almutaba'ati wash-shawahi sai zama riwayar tashi ta zama mutaba'a kenan da shawahi wa hadhihi riwayatu tushiru ila makanati sahibi tarjuma fil ilm wadannan riwayoyi da yake nunawa suna nuni zuwa ga matsayin wannan mutumi a wajen ilimi wata dabaka yake wani irin malami ne shi وقد يقتصر البخاري في باب التراجم على ذكر عنوان الروايه واللوكتي kuma yakan ambaci kawai wato kanin labarin na wannan riwaya ba tare da ya ambace ta cikakkiya ba wa najiduhu fi amakin ukhra yasridu riwayatin kathiratan fa taturu tarjama wani lokaci yakan kuma kwararo maganganu da yawa da riwayoyi da yawa har tarjama ta tsawo kamar yadda yi misali a tarjaman Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik ya tsawaita wata za ga tarjama sadara uku sadara biyar wata kuma sai ta tsawo kamar tarjama al-Imam az-Zuhri haka za ga tayi tsayi wata ta kai har layi 30 40 kuma kamar haka yace wala yuqaddimu al-bukhari ma'lumatin wafiyatan an ahwali rawi wa in kana ahyanan wa in dhakara ahyanan as-sifati al-jismiyyah wal-khuluqiyyah wal-aqliyyah lirwa bukhari baya bada cikakken bayani dalla dalla da irin yanda su zahabi suke daga baya da ibn hajar da makamantan su yakan ambaci ga abubuwa ne muhimmai nuni zuwa ga cewa su mutanen da wato suna tsammanin kusan da abin da su ambata kamar an sani ne kawai yana ganin waɗanda yake mukhataba da su to sun san abubuwa da yawa da zai fara to sai zama bai cika ambatan komai da komai ba sai dai yakan ambaci kuma kamannin jiki ko ɗabi'a ko irin hankali ko dabara ko gogewar mutumin kama ashara ila aqaidihim yakan ambaci kuma aqida wa ara'ihim da ra'ayoyi wa ila musharakatihim fil ghazawati yakan ambaci wanda suka yi yaƙe-yaƙe awul fito ko buɗe-buɗe na garuruwa wa mawqifahum min ahadathi asari yakan ambaci kuma matsayinsu game da fitintunin da aka yi a zamaninsu kan fitnati zamana Usman ibn Affan kaman fitinar zamanin Usman dan Affan yakan ambaci wanda ya musharaka a ciki da wanda ya guje mata yakan ambaci wanda yake dan bangare kaza da bangare kaza waqatil harra da kuma alharra wannan mugun kisa da aka yi wa mutanen madina a zamanin yazid min malahu dilala ala tijahir rawi wa muridi abubuwan da su nuna maka wani irin tafarki mai riwayan yake akai wa zakara alwazaifa allati ashghalaha ba'd almuhaddithina khasatan alqada yakan ambaci ayyuka wato da suka yi gwamnati musamman alƙalai mun sani malaman hadisi suna yawan yin aiki gwamnatoci wasu su yi sakatare wasu su yi minista wasu su kaza da yakan ambaci musamman wanda suke alkalanci wa yi wutsar bukhari siniyar wafayati hikimaman khasa imamul bukhari ya ba da muhimmanci na musamman wajen ambatan shekarun rasuwa lokacin da malami ya rasu faƙar da kara siniyar wafayati ashabi tarajimi nisbati hamsatin bilmi'a takriban ya ambaci tarihin rasuwan mutane kamar kashi biyar na waɗanda ya musu tarjama amma sun yi wulatin falata zidu nisbatu zikruha ala thalathati bi nisbati bil mi'a amma a inda ya ambaci tarihin haihuwa to bai wuce 3% ya fi ambatan tarihin rasuwa ke saboda ya fi muhimmanci kuma kamar da malamai suke faɗa kullum lalle yana daga cikin abin da yake zai zai armashantar da saninka ga mazaje na makasan shi suka rasu amma ba wai a ce kawai ta ambatan mutane har cikin sahabbai wani da tabi'ai da sauransu manyan malamai duk ba a san tarihin rayuwarsu ko mutuwarsu ba wannan wannan gidi ne kwarai da gaske na ce da kuma abin abin ajajanta ma ɗaliban ilimi ne a wannan zamanin kasance duba musu wannan abubuwan ba musamman kuma kaga cewa al'asa da mu san tarihin waɗannan mazaje ba mun san tarihin kuma su wanda muhimmancin su a rayuwa ko addinin mu bai kai ga waɗancan wataƙila ma in masa da muhimmanci ke wasu ma mutane ne kawai gama gari wasu ma ba ma musulmai bane yanzu duk wanda aka taba ya san san da aka haifi Najeriya shekarar ta yau nawa yau suwa suka yi gabanci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza su waye suka ji mulki waye tsohon gwamnatin jiha kaza wani ne ba wani su wani su ne yan majalisa wani shine senate president na zamani kaza tun mun san wannan shirin ta kuma wannan la tanfa'una shay'an la la la abin nan la ainun wala asar bai da wani amfani da zai maka a nan kusa sai dai in kana so ka ci abin nan me kwas nan da yake a jami'a nationalism ko shi ne ko zai maka amfani wannan dan tarihin Najeriya ne wanda kuma ko nagarta kake ji zaka iya shi kai kana zama magun shayi ma zaka iya wannan duk labarin da ake yi shi Najeriya ta ci kwallo wani ya ci gasar sarau ne ya kyau wance ta ta farka mijinta ciki a kaduna duk ba su bane labaran ko su ake tambaya irin wannan kaga zaka iya wannan amma sai a tambayi yaushe an kashe Usman mutum bai sani ba yaushe Mu'adh dan Jabal ya rasu baka sani ba yaushe Malik ya rasu baka sani ba yaushe aka haifi Ibn Taymiyyah baka sani ba sai ka ga duk abin akwai akwai na kasa sosai gaskiya saboda Allah Allah shi kyauta ban san kuma yadda za a yi a gyara wannan na ƙasa wa inda ma la yastati'u tahdida sanatil wafati fa innahu yurbitu waqtal wafati bi hadithin mashhur in ya kasa tantance shekarar rasuwa sai ya alakanta shi da wani abu da ya faru suka je ce ya ce mata ayyamal jamal ko mata bada fitnatu usman ko mata fi khilafati fulan sai ya rabbe shi da wani zamani da zai kusantar da abin mimma yu'ayyinu yu'inu ala tasawwuri waqtiha wanda zai saka iya suranta yaushe ne lokaci wa yastamilu al-bukhari fi hadha al-kitabi al-fadl jarh wa ta'dil imam al-bukhari yakan fadi lafuzza na suka da amincewa a littafin sa dinnan wa yulahadu tawarruhu an istimali al-fadil hadda fi al-jarh ghaliban za kuma mu tsankayi cewa kamar yadda yake a sauran tafan bukhari yana da taka tsantsan wajen amfani da lafuzza masu kaifi kwarai wa galiban ma ya kulu sai ka ji ya ce fihi nazar irin mutumin da in wanne sai ya ce ba'ifun ko munkarul hadith ko kaza wala wa yukhalifu fi ba'd hadithi ko yukhalafu ana saba masa fi ba'd hadisi wa ashaddu ma ya kulu mafi munin abinda zaka ji ya faɗa shine ka ji ya ce munkarul hadith aw yaskutu anir rajul ko kuma yayi mai shi wa kad addal ba'd sukutahu anir rawi tawfiqan wasu kuma sun ce idan bukhari ya shiru to kamar ya amince ne yace wala yusallamu lahu zalika ala itlaqi wanda ya faɗa haka ba za a amince da maganar sa ba mun ji mun ji wannan a baya bal kad dhahaba al hafiz ibn hajar wa huwa ahsanu man istaqra al bukhari ila adam ikbari sukutihi anir rawi tawfiqan al imam al hafiz ibn hajar al asqalani askil tafin shi an nukat ala ibn salah ya ambaci cewa sukut da al-imam al-bukhari yake akan mazaje da dama da yake ba za a karbe shi a matsayin dalili akan ya amince da shi ibn hajar kuwa yana daga cikin mutanen da suka fi kowa sanin sirrorin yadda bukhari ke mu'amalanta ilimi ya kai ya zama authority akan haka hmm ne tsallake وكذلك لا يبالغ في التوثيق بل يكتفي بقوله ثقة أو حسن الحديث أو يسكت عن الرجل yakan ce wajen tausiki baya tsanantawa na masu yace amintacce ne ko mai kyan hadisi ko kuma ya shiru shine yace in ya shiru din wasu sun ga cewa shirinsa kamar amincewa ne amma ba magana ce abin ruko ba faqad qala faqala inda al-kalami an yazid ibn abdullah ibn mughaffal قد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد ابن حجر yake magana akan bayani akan wani malami mai suna Yazid ibn Abdullah ibn Mughaffal wanda tabi'i ne yace ya ambace shi a littafin sa walam yadhkur fihi wala huwa wala ibn Abi Hatim jarhan fa huwa mastur yace da shi da ibn Abi Hatim ba su ambaci komai akan shi ba da haka masturi وينبغي التفطن إلى معاني ألفاظ الجرح والتعديل التي يستعملها البخاري في اصطلاحه في اصطلاحه yana da kyau a lura da irin wato lafuzan jarh wa ta'dil a gane su waɗanda bukhari ke amfani da su fa innahu idza qala fihi nazar in yace wani akwai matsala game da shi akwai duba game da shi fa ma'ana zalika anna rawi da'ifun indahu ghaliban mafiyan lokuta wannan nufin rauni walaisa bi ma'ana maturukin ba abun watsi ba kama huwa istiqra'u al-hafiz adh-dhahabi wal-iraqi al-hafiz kama huwa istiqra'u al-hafiz adh-dhahabi wal-iraqi was-sakhawi wa man tabi'ahu kamar yadda aka samu wannan manyan malamai suka gano daga bibiyan maganganun sa wa qad waradat ibaratu fihi nazar fi tarikh al-kabir fi 92 mawdi'a ya ambaci wannan kalma a wuri 92 a littafin wa idza qala fulanun sakatu anhu idan yace fulanun wani sakatu anhu fa innahu yaqulu dhalika fi man taraku hadisi yana faɗa haka ne game da wanda aka yi watsi da hadisi wa nabaha al-bukhari ila anna kull man qala fihi yayi bayani akan cewa duk inda yace munkarul hadith fala tahillu riwayatu anhu bai halasta ai riwaya daga gare shi ba wa qad yutliqu al-bukhari ala shaykh ibarata laysa bil qawi wa yuridu annahu ra'is wani lokaci yakan cewa ne laisa bil qawi yana nufin ba'if wa yanqulu al bukhari aqwala a'immati al jarh wa ta'dil fi rijal yakan kuma cirato maganganun wasu malamai da suka gabace shi game da mazaje lidhalika taridu alfazu jarhi jarhi al ukhra ashadd mimma dhukirat fi ba'd al tarajim zaka sai kaga ya kawo wasu maganganu masu zafi amma hikayan yace wani yace kazzabu ko wani yace matrukun ko matsuruhun amma riwayatul hadithiyya allati yasuqu hadisan ku da yake kawowa yasuqu al-bukhari min tariqi ashabi tarajimi fa fiha as-sahihu wal hasan wa dhaif akwai ingantacce akwai wanda suke masu kyau akwai masu rauni huwa yuqaddimu fi tarjamati al-wahida ar-riwayat as-sahiha ghaliban thumma yasuqu mutaba'atiha yakan fara kawo riwaya ingantacciya ne sannan sai ya koro waɗanda za su ya ƙara mata ƙarfi wabi alkitabu bi tasihi shekhi abdurrahman al-muallimi al-yamani akwai babban malami al-ustad abdurrahman al-muallimi mutumin ƙasar yaman wanda ake ce mishi zahabiyul asad babban malami ne daga cikin manyan malamai na hadisi a wannan zamani ya rasu Allah ya gafarta mishi fi da'iratul ma'arifi al-uthmaniyya bi haidar abad ad-dakar a kasar india a haidar abad ya buga wannan littafi a 1942 kamar shekara 98 kenan yanzu sorry kamar shekara 68 haka ne eh 50 da da da da bakwai yes wanda ya dace da shekarar hijira na 1361 lokacin ya jima sosai ya fi haka ba shekarun ba da aka yawon ya jini to kowa ya lissafa yawa ya kai saba'in ya kai saba'in da yana ba a lissafa ne a lissafin yamin gizo ne nema wata ta الإمام الذهبي أشكل تاكنسا العبر في خبر من عبر كو غبر أشكل لمبا الشافي نتري أكدا أربعين دبقوي عند مالا ذهبي يتي سنة أربعين وأربعين ومئتين labarin waɗanda suka rasu cikin malamai a shekara ta 244 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zahabi yace وفيها توفي أحمد بن منيع الحافظ الكبير أبو جعفر البغوي العصم صاحب المسند ببغداد في شوال سمعه شيما وطبقته وهو جد أبي القاسم البغوي لأمه مالا آمد بن منيع أحمد بن منيع بن عبد الرحمن wanda ɗaya ne daga cikin rijalun sitta a sittatu duka sun fitar da riwaya sa bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja babban malami ne cikin malaman hadisi ana mashi alkunya da abu ja'far al-baghi shine abul qasim al-baghi babban malami ne cikin malaman hadisi al-asam wanda yake malami ne kurma malaman hadisi na ƙasa ba ta hana su abin da zaka ji akwai kurma akwai gurgu akwai mai kusulli kaman kaman kaman wannan malamin nan Abba ibn Abi Rabah gashi bararren bawa gashi bakin fata gashi yana da wani kusulli haka bai da kan gari amma ka ce idan yazo fadar sarkin musulmi a lokacin shirin Hisham da Abdul Malik sai Hisham ya sako sai ya kama hannun shi sai ya zauna da shi akan karagar su zauna tare sai mutane suna mamaki wani irin wani irin mutum ne wanda yace saboda darajar ilimin sa saboda darajar ilimin sa mun karanta a nan Umar dan Khattab ya je ran gaji sai gwamnan shi na makka sai ya fito ya tare shi suka hadu a wajen gari a can inda suke ran gaji sai ce wa ka bar musu a makka wakilinka sai ce na bar wana kaza wana kaza sai ce wana dan wane ne shi yace ai bararren bawa ne shi ka ba musu bawa kuma baka san mutanen makka da abin nan ba da zaben waye zai zama jagora yace ai mahadacin qur'ani ne kana ƙari'an wa kana arifan bil fara'i ya iya karatun alkur'ani kuma ya san gado sai umar yake da kai ce lalle ya cancanta ya shugabanci to haka su malama hadisi ba ruwan su ba ma malama hadisi ba duk inda aka san muhimmancin ilimi za ga na ƙasa ba ta hana mutane ilimi na ƙasa ta kurma ko makanta ko mutum yana da hannu ɗaya inda yana da ƙwaƙwalwa wanda za ta riƙe karatun ne ba ma kuci bane shi ba ta hana shi ilimi a nan ƙasan ne kawai ake wasting na human resources suka ga wani wanda yake da basira amma saboda mutuwar zuciya da aka saba ta cikin al'umma sai sai zama mabaraci ko a sa shi cikin bara ko a wulakanta shi zaka ga fa wai dangi ne ba za su hada maka kudin mota ka tafi fatakwal bara ba saboda kana da kafa daya ka je ka dinga yawo titi titi kana san kuɗaɗe a gun arna suna wulakanta ka kana kana aikowa ana ce maka filaye da shanu da kaddarori haka mutane suke ba ko kuma yan almajiran nan yan yangu yangu wani kai magana da shi sai ka ji yaro ne mai hankali yaro ne mai tunani shi ma bai wuce irin ɗan kaɗan nan ba yaro shekara biyar shida an ture shi an ce je ya karatu a birni ya zo yana jin yunwa ga fatara ga talauci ga ga kwarkwata a jikin shi ga tsaraici duk sanyin nan da ake yi ko zafi ko sauro wani lokaci a waje masu kwana a cikin kwalbati ko a cikin wata rumfa ko a zauren wani gida sai ga yaro ya wuni bai ci komai ba dole daga baya ya zama bayi da imani da ba bai tausayin kowa a cikin al'umma yana jawo shi iyayen shi ko kuma wanda suka rike shi saboda iyayen sun mutu suka turo shi ya san sun zalunce shi yana jawo shi malamin su wanda zai ce in sun samu abu mai daɗi sai sun kawo mishi ko an ba su kuɗi sai sun kawo mishi yana jan haushin mu sauran mutanen gari wanda yake bara gida gida muna hana shi ko ka zo a motar ka kana shan mai a gidan mai ya ganka da yan dubu dubu kawai kai fuska ba za ka iya bashi ko naira biyar ba ko ya biyo ka ta abinci a bakin wani hotel ka hana shi dole zai dinga jin bakin ciki a rayuwarsa to daga baya wannan bakin cikin shi zai accumulating sai canza gaba ɗaya psychologist muna zaune ne akan timing bama bamai a ƙasar nan na matsaloli ire-iren waɗanda an ƙirga cewa almajiran sun fi miliyan goma yara 'yan ƙasa da shekaru sha hudu da suke almajiranci sun fi mutum miliyan goma a arewacin najeriya haka da yake cewa to yana zama kai su waɗannan jama'a na zama kai su su ne kuma suke girma su zama 'yan kasuwa su zama attajirai wasu su zama 'yan wiwi wasu su zama 'yan tauri wasu su zama barayi bai fi kashi biyu bisa ɗari ba suke zama gardawa bai kashi biyu ba kuma dukansu ba wanda yake komawa garinsu ya je ya karanta ya zo bariki kenan babu maganan wai waliyin diru kamon idara ta ko ilahi babu wannan magana ka ga mun almajiri kwaya daya bai koma garinsu ya ce bari je karanta da ya kamata a ce garuruwan yanzu an samu enough malamai za su dinga karantar da yan kauyen kowa ya fito ya fito kenan iyayen ma galibin sabon da ya kawo su biranen nan kenan zariya kano sokoto mu da ake cewa yan baki misali galibi abin da ya kawo iyayen mu kenan almajiranci da kirani amma dukansu waye malami waye anan baban shedon malami saboda almajiranci da wuya ta ga ƴaƴan malaman ne kawai suke zama malaman Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wannan malami ya mutu bi Baghdad fi Shawwal a watan Shawwal watan sallah karama sami'a Hushayman wa tabaqatuhu ya ji hadisi daga malam Hushaymu da sa'o'in Hushaym irin su Sufyan ibn Uyayna irin su Abdullah ibn Mubarak al-Imam al-Bukhari yayi riwaya daga gare shi da sauran malamai shida kamar da muka fada sai dai bukhari a cikin a cikin littafinsa sahih bukhari to da wasita akwai wani tsakankanin su ya bada labari shi da kansa Ahmad ibn Mani'in yake cewa ya shekara 40 duk kwana uku sai ya soke alqur'ani shekara 40 a rayuwarsa yana wannan aiki Allah ya gafarta masa malami ne shakundum daga cikin malaman hadisi wa fiha Ibrahim ibn Ibrahim ابن عبد الله الهروي الحافظ ببغداد في رمضان روى عن إسماعيل بن جعفر وكان أعلم الناس بحديث هشام وكان صواما عابدا تقيا سيما إبراهيم دن عبد الله الهروي شكما wannan yana da hadisi ne a cikin sunan ta Imam Tirmidhi da Ibn Majah sai kuma daga cikin ɗalibansa akwai al-Imam Ibn Abi Dunya yana da riwaya daga gare shi sosai sosai da limamu abu ya'ala a cikin musnad ɗinsa da suna da rewa daga gare shi malami ne mutumin ƙasa hara asalin shi amma ya zauna bagadaza a nan ya rasu cikin watan ramadana na wannan shekara ta 244 ba yana da riwaya daga ismail ibn ja'far da kuma hushai aka ce ma wa kana a'laman nasi bi hadisi hushai ya fi kowa sanin hadisin hushai kamar yadda al-imamu zahabi ya ambata yana ba da labari shi da kanshi yake cewa ما من حديث لهشيم إلا سمعته منه عشرين مرة أو أزيد باب وانا حديث هشيم sai da ya zama na ji shi a gun Hushaimu sau ashirin ko sama da haka an biya mashi an ƙara an biya mai an biya wani yaji an biya wani yaji irin urwa kenan da yake cewa ya wayi gari hadisan Aisha babu wani wanda bai ji ba kullum ta faɗa kawai sai ya ji ai ya iya wannan sai da ya zama duka hadisan aisha ya iya su ya iya su ya iya su to haka shi ma wannan yamma hadisan baya ga shi akwai wani mutum wanda shi ma ana ziga shi akan sanin hadisan hushai shine wannan kenan Muhammad ibn Sabbah ad-Dulali ad-Dulali wanda yana da daga cikin malaman Bukhari da Muslim da Abu Dawud duk ukunin sirriwa daga gare shi ya rasu ne a cikin hijira ta shekara 227 babban malami ne shi ma yana da malitafi sunan Dulali babban malami ne to shi ma ana zaga shi da wannan suna kan kan kan wajen sanin hadisan Hushaym wa kana sawwaman abidan taqiya aka ce malami ne wanda ya kasance mai yawan azumi da ibada da jin tsoron Allah ya kasance kullun cikin azumi yake yau yayi gobe ya sha yau yayi gobe ya sha in kaga bai azumi ba ranar azumin sa sai dai an gaice shi wata walima ko kuma wani dalili na rashin lafiya ko tafiya amma tsawon rayuwarsa ta tir azumi yake Allah ya gafarta musu malam ya ci gaba da cewa wafiya ishaku ibn musa al'ansari thummal khatmi al-madini thummal kufi abu muhammadin qadi nai sabura rawa an ibn uyayna wa tabaqati atnaba abu hatim ar-razi fi thana'i alayhi wa kana kathir al-asfari fatwufiya bijusiyya min a'mal hibs wannan malamin su muslim al-imam muslim ya da riwaya daga gare shi zaka ji cewa ishaq ibn musa al-ansari الإمام مسلم الإمام الترمذي الإمام النسائي ده ابن ماجه daga cikin as-sitta al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud ba su riwaya daga gare shi sunan shi Ishaq ibn Musa ibn Abdullah ibn Musa al-Ansari asalin shi jika ne na mutanen Madina al-Khatami al-Madini sannan kuma ya zauna kasar Kufa da haka ake ce mishi al-Kufi ana masa alkunya da Abu Muhammad yayi aikin alƙalanci a ƙasar Naysabur yana da riwaya daga ibnu uyayna sufyan ibnu uyayna da tsararrakinsa da tabakarsa irin sauran malamai da aka ambata a sama waɗanda suke malaman sa shi kuma daga cikin ɗalibansa akwai manyan malamai baya ga malaman can ashabu sita akwai irin su baqi ibn makhlad hafiz na maghrib akwai imamul a'imma ibnu khuzaima akwai kuma ɗansa Musa ibn Ishaq ibn Musa ɗansa ko mai sunan mahaifinsa wanda ya daga cikin manyan malaman hadisi ya daga cikin min a'immatid din kamar yadda zahabi yake masa kirari da taki duk waɗannan ɗaliban sa malam yace atnaba Abu Hatim ar-Razi Abu Hatim ar-Razi ya tsawaita zance wajen yaba masa kamar da ɗansa Ibn Abi Hatim ya rawaito kenan wa kana kasiran asfar wannan malami ya kasance na yawan tafiye tafiye dan kasuwa ne ya je wannan gari ya je wancan sai ya mutu a wani gari mai suna jusiya min a'mali hims wanda wani kauye ne ko wani subab wata anguwa ce a gefen garin hims kuma har yanzu wannan gari sunan shi kenan jusiya jusiyatul ammar haka ake ce mata har yanzu wata yar kauya kauya kauya ce za a ce kenan ko wata yar alƙarya ce wata alƙarya ce a kusa a cikin ƙasar Siriya ban san ko wannan rigingimin watan rigingimin nan ta halaka ƙauyen ba wallahu a'lam kamar da muka ambata al-Imam Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun rawaito hadisan sa wa fiha al-Hasan ibn Shuja' Abu Ali al-Balkhi al-Hafiz ahad arkan al-hadith fi Shawwal kahalan ولم ينتشر حديثه سمع عبيد الله بن موسى وطبقته وروى الترمذي عن رجل عنه ne mutum malam yace sai kuma malam al-hasan ibn shuja wato abu ali al-balkhi hasan ibn shuja wani kasurgumin malami ne jama'a al-balkhi mutumin kasar balkh ahadu arkanin hadithi fi shawwal daya daga cikin rukunnan hadisi ne wannan malamin ya rasu a watan shawwal watan karamar sallah kahalan a cikin ganiyar shekarunsa sa'ad da ya rasu shekararsa 49 al'imamu al'imamu al-zahari ya faɗi cewa akwai kuskure da ya faru ga abu abdullahi da hakimin na yasa mai da ya zo ƙayyada tarihin rasu wannan mutumin sai ya sa shi a shekara ta 266 maimakon 244 sai ya ƙara mashi wajen shekara 24 kenan a duniya kuma sai ya ambaci cewa ya mutu matashi kuma da aka kirga shekarunsa sai aka ga a daidai lokacin bai kamata sai matashi bane ya kai wannan shekaru zai zama ya ƙara akan shekaru 49 ka ƙara 24 kaga wajen 65 kaga ba za a ce matashi ba sai to da aka kuskure ne sannan kuma in har ya kai wannan shekarun a ce 49 ne za a zabge na can baya a kaddara da gaske ne 266 ya rasu sai a zabge na baya to babu yadda za a yi riski waɗannan malaman da ya riska haka za a iya tattake wannan magana a cikin siro alamin nubala mujallabi na goma sha na fata mun gano wannan wannan daga cikin malamansa da aka ambata akwai kamar yadda ya ambata a nan ya ce walam yantashir hadithuhu hadisansa ba su yaɗu ba ba su samu halin yaɗuwa ba saboda mutuwa da ya dawo a sami'a ubaidallahi ibn musa ya ji hadisi daga ubaidallahi ibn musa shine bazam kenan bazam babban malamin nan na su bukhari da muslim da sauran asitta wanda mun wuce shi a baya shekara ta 213 ya rasu hukuncin babban malami ne kamar yadda zabi kime take yake cewa imamun fil hadisi imamun fil qur'ani babban malamin hadisi ne malamin alkur'ani sannan kuma imamun fil arabiya yake cewa sahiba ya zauna da malamin nan na qur'ani mai sunan shi hamza sahiba hamzata wata khallaka bi akhlaqi ya zauna da hamza ibn habib al-zayyad al-qari malamin nahwu da qur'ani din da mai riwaya ya kuma koyi dukkan ɗabi'unsa na kwarai yace zabi yace illa fi tashayyu'i sai dai shi'a shi'a ce kawai ba agun ba agun malam hamza ya koya ba al-mash'um ce wannan shi'a abun banza din shu'umcin addinin nan fa innahu akhadahu min ahli baldatihi mabniyatu ala tashayyu da kaje ka san ko wani gari yake ne ko wani gari kenan kufa yace ya anshi wannan mugu aqida daga daga mutanen garinsu wanda aka gina garin akan bid'a ta shi'anci to amma duk da haka malamai sun riwaya daga gare shi a sita gaba ɗayan su imam ahmad ibnu hanbal ya kyamace hadisin sa saboda bid'as amma su bukhari suna riwaya a gushi shine wanda in sunanka muawiya ne ba zai baka hadisi ba kun tana shi in sunanka muawiya ba zai baka hadisi baya baya kaunan muawiya amma kuma yakan riwayato hadisai na falalarsa abubakar da umar tarjama sananan a cikin siru alamin nubala to wannan malamin musa ibn Ubaidullahi ibn Musa na daga cikin malaman da suka karantar da shi malam Al-Hasan ibn Shuja. Warawa Tirmidhi an rajulin an. Imam Tirmidhi ya riwaya daga wani mutum zuwa gare shi. Wani mutum din shine Bukhari. Ina fata mun gane. Kamar yadda aka ambata. Wannan malami babban malami ne jama'a. Zahabi ya mishi take da cewa Al-Hafidun Naqidul Imamul Muhaqqiq. Sannan yace yace lahu ma'rifatun wasi'a wa rihlatun shasi'a yana da faɗin ilimi da kuma yawo ƙasa-ƙasa wajen neman karatu ya gamu da manyan malamai baya ga ubaidullahi ibn musa ba za ya gamu da maki ibn ibrahim wanda shi babban malami ne cikin malaman su bukari da muslim ya gamu da kuma abin nan su sa'id ibn abi maryam da ali ibn madini da isaac ibn rawiya isaac ibn ibrahima ibn rawiya al-hanzari manyan malamai din nan gabaki ɗayansu akwai wata matsala da ta faru game da shi wanda malamai sa tattaunawa har yanzu akwai iskaliyar ba a kwana a kan zancen ba shin bukhari ya riwa daga gare shi ko bai yi ba kagar ya riga bukhari rasuwa sannan kuma malamansa malaman su bukhari ne su ubaidullahi ibn musa su isa ibn rawiya su sa'id ibn abi maryam da su Ali ibn al-Mahdi waɗannan malaman su Bukhari ne kuma shi ma na da riwaya daga gare su kaga kamar ya zama dan ajin su Bukhari kenan to amma akwai wata riwaya guda ɗaya a cikin sahih Bukhari wata Imam Bukhari ya kawo ta a cikin kitabut tafsir wajen tafsir suratul Zumar fadin manzo Allah sallallahu da yake cewa ranan alkiyama ana awwalu man yarfa'u ra'asa ni ne farkon wanda zai ɗaya kan shi fito daga kabari fa'iza ana da Musa waƙifin inda al'arshi sai na ga annabi Musa yana tsaye a jikin al'arshi har manzo Allah yake cewa ban san ni da shi wa ya riga fitowa daga ban ƙasa ɗin wannan hadisin Bukhari ya rubuta shi yake cewa haddathana al-Hasan ghairu mansub haddathana al-Hasan qala akhbarana Isma'il ibn al-Khalil al-Qazzaz to nan sai malamai suka dinga tattakewa akan mas'ala Ibn Hajar da kafin shi misali imamu zahabi duk sun yi maganganu akan wasu suka ce kamar yadda ibn hajirin ya ba da labari cewa akwai wani malami shine abu nasar al-kalabazi abu nasar al-kalabazi mai littafin rijalu sahihul bukhari wannan abu nasir al-kalabazi ya faɗa jazman cewa da gaske ne wannan mutumin al-hasan ibn shuja al-imamu ibn hajar ya kaito wannan magana daga suhail ibn sari cewa malamin su abu nasir al-kalabazi abin da ya faɗa kenan wasu kuma suka ce a'a al-hasan ne ibn muhammad az-za'farani wanda shi ma malami ne a wannan dabakar kuma su Ismail ibn al-Khalil malaman sa wasu kuma suka ce ba shi bane al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah wani na uku da maganganu dai kala daban-daban da aka yi akan mas'ala dan dai kokarin a gane wai wane ne wannan da Bukhari ya ce kawai haddathana al-Hasan Imam Bukhari da ganga yake wannan abubuwa Allah ya gafarta mishi dan a taza kwakwalwa a samu aikin yi kar a zauna kawai haka a tafarkwashe da aka sai kaga an kai an kawo akan masailu har yanzu ba a kure shi duk wanda kaje yana tattaka bukhari ko yana suka shi ko ko dai jahili ne bai san ilimi ba ko kuma wato batacce ne yana so ya kawo iskali ne a cikin musulunci amma duk wanda ya san ne ilimin hadisi babu abin da zai dinga kara wa bukhari sai dai ci gaba da sara mishi kusan da karanta kan da zai kara sara mishi da ga ga sai ibnu hajar su zahabi su iraki waɗannan su ne humur rijalu ko to kullun sara ne suke ƙara ƙara gane da rada shi ake amma zai gaji wani ɗan tara gutsa wani ɗan tsako haka can ya je an ɗan tattafa mai sama sama a makarantar boko ko turawa sun ruɗa mai hankalinsa ko kuma tsabar baƙin ciki da hasada da ƙin annabi baya so a faɗi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji ya tattaka Bukhari ya ce ai ya ce kaza ai ya ce kaza to bata ce kawai take kawo wannan jama'a duk wanda ka ji yana yin haka to alama akan yana da wani furfushi na fata Allah ya tsare wannan malami bawan Allah daga cikin malamai kamar da aka ambata abin da ya hana hadisan shi yaduwa shine mutuwa da ta mishi gaggawa haka al-imamu Abu Hatim ibn Hibbana Muhammad ibn Hibbana al-Busti ya fadi a cikin littafinsa At-Tiqatu a inda yake cewa الحسن بن شجاع yace min ashabil hadisi mimman aktharar rihla yana daga cikin malaman hadisi wanda yawaita yawace yawace wal katba da kwafe hadisai wal hifza da haddace su wal muzakara da kuma yin muzakara yin musaffa ta hadisi yace mata wa huwa shabun ya rasu matashi falam yuntafa bi sai ba a ci moriyarsa Allah gafarta mishi wasu haka mutuwa ta kan musu gaggawa shi sa sai kaga mu'tazila suke da maganganu marasa daɗi game da mutuwa wai kaga ai musulmai duka kowa ya amana da cewa duk wanda ya mutu ajalin shi amma su da falasifa sai suka ce a'a akwai wanda suke mutuwa ajalin su biyu ba su ne waɗanda aka kashe su da an bar su ba a kashe su mutu ba za su mutu daidai lokacin da ba za su mutu sannan sai suka ƙara kuma suka ce wai in kuma kaga har mutum ya mutu to ko da an bar shi da a ce mala'ika zai yi kuskure misali bai yi tamfizin wannan aikin bai bashi to aikin shi ya kare babu abin da yake sai suka yi shahadi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala faminhum man qaza nahabahu ya gama aikinsa da za a bar shi a duniya ba zai ƙara sallah ba ba zai ƙara zurigi ba ba zai ƙara komai ba ba zai amfani kanshi ba sai dai tsaya haka kawai kamar falwaya a cikin haka da suke faɗa wannan maganganu a cikin farsafancinsu ibnu ibnu qayyim al-jawziya ya musu raddoji a cikin kitabun ruh da wasu wurare cikin littafansa Allah ya gafarta mishi haka al-imam ibnu qutayba maminan qutayba ibn sa'id imamul a'imma ake tambayarsa cewa su wane ne malamai da ya sani matasa sai yake cewa a ƙasar khurasana yake cewa shababu khurasana arba'atu akwai wasu mutane matasa guda hudu su ne yake ganin su suna da mustaqbal a ilimi a lokaci ya ce muhammad ibn ismail bukhari kenan da kuma abdullahi dari na biyu kenan da ya ambata da kuma zakariya ibn yahya al-lu'lu'i sai kuma ya ambaci wannan mutumin na hudu shine al-hasan ibn shuja haka imam ahmad ibn hanbal shi ma ɗansa abdullahi ya tambaye shi yake cewa ya abata suwa ne ne wai matasa waɗanda za su gaje ku suwa kake ganin next generation na malamai sai ya ce cewa ya bunayya kana hunaka shababun kanu indana walakinnahum al'ana qad tafarraqu da dai akwai wasu matasa da suke nan bagadaza muna sa ran su zauna amma duk sun sun wade sun ba mu waje sun bagari yanzu yace daga cikin su yace Muhammad ibnu Isma'il zakal Bukhari Muhammad dan Isma'il mutumin Bukhara din nan ka tuna shi yana mushi ishara ga sun dade ne yace wa Ubaidillah ibn Abdul Karim zakar Razi Abu Zur'a kenan shakundum kenan shi mako wanda ji ake inda kasan inda kasan wata wata wato irin irin saba din nan ce mai aje bayanai Abu Zur Akarrazi wajen hadda hadisi kwana yake yana tilawa hadisi yadda kasan Allah rama yana tilawa yana tilawa Qur'ani yace to zakar razi Abu Abu Hatim shine Abdul Karim Ubaydullah ibn Abdul Karim ar-Razi sai yace kuma wa Abdullahi bin abdurrahman za ka samra kalbi shi ne wane gina addari shi ne abdullahi bin abdurrahman addari sai ce kuma walhassan bin shuja za ka balakhi kaji dukkaninsu mutanen ƙasar kurasa ne bukhara da kudake rayu ƙasar iraki ce sai kuma abin nan samra kanda da kuma balakh waɗannan duka ya malamansu ne fa suke musu wannan shaida sai ya ce sai aka tambayi al'imam muhammad aka ce faman ahfaduhum a cikin su hudun nan waye ya fi iya ya fi gogewa wane ne limamin su hudun nan gaba da mun kowa turke ne guda ɗaya mai zaman kansu amma wake kan gaba sai imam muhammad yake cewa amma abu zur'a fa asra'u abu zur'a ya fi sauran saurin tuno hadisi zai dinga kwararo su kamar taɗi kawai kun tana shi ne wanda ya zo zai mutu ɗin ana so a lakana mai kalmar shahada amma kowa yana jin tsoro saboda yana cika musu ido sai dai tashi da kanshi ya karanta musu su ibn wara su muhammad ibn wara da sauransu da suka je yana nan a cikin tafin sharfu ashabin hadith suka kasa lakana mai saboda kwarjininsa gashi a gadon mutuwa sai dai ce a ɗaga ne sannan ya ja isnadin da kanshi ya karanta hadisi kuma ran shi ya fita a ƙarshen hadisi Allah ya gafarta mu ya ce to wannan fa asra'uhum wa amma muhammadun fa a'rafuhum muhammad dan isma'il shi kuma shefi su ilmi fa a'rafuhum ya ce wa amma darimi fa atqanuhum darimi shi kuma shike da itqani zai baka komai yadda aka ruwaito bi lafzi ya ce wa amma hasad ibn shaja fa ajma'uhum lil abwab shi kuma yafi tarin hadisai in yace babu misali sai ce misali akan saki na aure yana da hadisai riwaya dubu biyar akan riba yana da hadisai riwaya dubu takwas shi ke nufi fa ajma'uhum lil abwab domin da haka ma suke yin zaman murada'a hadisi za a tambaya to hadisai nawa kake da su tukunna in ba su ma kai ba ba za ka shiga wannan musaffar ba ba za ka shiga wannan musaffar ta su wasu aljunu ne Allah ya kawo su ko jama'a wajen ilimi da basira shi sa yanzu ilimi ba karuwa yake ba fa raguwa yake babu ilimi yanzu jama'a sai dai sura ilimi kamar arziki ne ai masu kudin da su suke da arziki amma kuma kudin su bai kai yawan na mutane yanzu yawan daban da tasirin arzikin zaka ji an ce akwai wani mai kudi da anan tudun wanda da ake ce mishi alhaji bawa dan jam Allah ya gafarta mai wani babban attajiri ne an ce tun daga Maiduguri ake zuwa gunshin an san zakka amma wata kidan ka biya kudin shi gaba daya halaka bai fi 30 ba hala a irin kudin yanzu in ma ya kai irin su danja din nan da suwaye in ka ji irin kudin da ake cewa ya kashe a gina masallacin danja wataƙila sai a ce ya kashe dubu sittin misali yanzu sai a kashe miliyan ɗari ba a gina masallacin nan to albarka ilimi da tarinsa to sai da yanzu kuma sai tsaba takardu kawai da cika baki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan malami kamar da muka ambata jama'a abin da ya hana shi a samu labarinsa shi ne li'annahu lam yumatta bil umr ba a ba a bashi moriyar shekaru ba irin sa irin wancan malami na makasar ibn kemiya shine ibnu abdul hadi kenan Allah ya gafarta mishi mai tarihin ibn kemiya din nan da littafin tabaqatul ahlul hadith da raddin da yawa subki duk sanda ake ambata malamai waɗanda mutuwa ce wa gaggawa akan ambace shi shi ya mutu ma shekarar shi talatin da hudu ko makamancin haka amma yi waɗannan ayyukan wanda an ce da ya rayu tsawon rayuwar da su ibnu qayyim suka yi su zahabi su ibnu kafirin to da ko dai bai fi su ba sai dai zama irin su in kai mu karana da ya rasu a mid 30s amma ya waɗannan ayyukan su kuma sun rayu shekara 65 70 kuma ji nasu ayyuka to da za ka ninninka wannan shekarun nashi da ka sake ninka ayyukan da zai kai akalla yawan nasu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta wa abokinmu malam Yahaya malam Nura Yahaya Qurani shi ma irin wannan ne wani zakakurin matashi ne mutuwa ta mishi gaggawa yau shekarar shi goma kenan da rasuwa watakila da da yana nan shi ma da an ji tumbatsa ilimin shi to amma amma sai ya mutu da wuri kafin a more shi shi ma Allah ya gafarta mai malam ya ci gaba da cewa ina ne ma wa fiha abu ammar ko al-husayn ibn hurayth al-marwazi al-hafid sami'a jarir ibn abd al-hamid wa tabaqata sai kuma malam al-husayn ibn hurayth ibn al-hasan ibn thabit al-khuzai jikan al-hasan ibn thabit ne al-khuzai yana da riwaya daga jarir ibn abd al-hamid wannan shi ma al-sitta ma khalabnu maja abu bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i dukkan suna da riwaya daga gare shi amma ibnu maja bai wuta hadisi daga gare shi ba wa fiha ali abu ali humayd ibn mas'ada al-bahili al-basri al-hafid rawa'an hammad ibn zaid wa tabaqati wa lam yarhal sai kuma humayd ibn mas'ada wanda yana da riwaya a cikin sahih muslim da al-kutubul arba'a banda banda bukhari humayd ibn mas'ada ibn al-mubarak wanda sakataren alkali ne a kasar basra al-bahi dan kabilar bahilawa ne yana da riwaya daga hammad ibn zaid an ce bai taba tafiya yawon karatu ba a garin sa ya zauna wa fiya abdul hamid ibn bayyan al-wasifi rawa'an khalid al-fahan wa hushayn fa akthar sai kuma wannan wato abdulhamid ibn bayyan ibn zakariya ibn khalid al-wasiti mutumin garin wasit ne ta ƙasar iraki wannan garin da hajjaju ya yake yana da riwaya daga khalid al-tahan yana da riwaya kuma daga hushayn ibn bashir fa aksara ya yawaita riwaya daga hushayn wa fiha ali ibn hujr الحافظ الإمام أبو الحسن السعدي المروزي نزيل نيسابور في جماد الأولى وله نحو تسئين سنة رواء إسماعيل بن جعفر وشريك وخلق سيكون مالا علي بن حجر باب مالني الإمام الحافظ باب مالني إمامي أبو الحسن السعدي المروزي متم مروى naziru na sabur wanda ya bar marwa ya koma na sabur da zama a can ilimin shi shahara fi jumadal ula ya rasu a watan jumadal ula yana da shekaru kusan 90 ko da ɗaya ko da biyu kuma ya bar garin su tun ya ɗan shekara 33 rawa an isma'il ibn ja'far ya da riwaya daga isma'il ibn ja'far wa khalqin da wasu mutane daban waɗanda ba wannan ba Ali ibn Hujr malamin su Bukhari ne Bukhari ya riwaya daga shi sosai haka Imam Muslim haka Tirmidhi haka Nasa'i sunan shi Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil al-Marwazi summa Naysabu kamar yadda malai ambata hafidun imamun thiqatun mutqinun hujjatun an haife shi kamar yadda aka ambata a tarihinsa shekara ta 154 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiye-tafiye na neman ilimi zuwa garuruwa daban-daban amma kuma akwai malamai guda biyu da suka kubuce masa wani irin ikon Allah su ne malik ibn anas da hamad ibn zaid aka ce yana zaune a garinsu na basara na, na, na wasu yana jin labarin waɗannan malaman lokacin bai samu tafiya ba sa'ad da ya fita kuma sun riga sun shuɗi Allah ya gafarta musu yana da riwaya kamar da muka ji daga sharik ibn abdullahi qadi da hushaym da ibn mubarak hafizu khurasana da makamantansu baya ga bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i akwai abdan babban malamin nan da ibnu khuzaima duka suna da riwaya daga gare shi bayan ya bar marwa ya koma kasan mai sabu a can ya shahara al-imamu abubakar al-a'ayyar yana magana yake cewa mashayikhu khurasana arba'atu yace malamai a ƙasar Khurasana guda hudu ne sai ambaci yace Qutaybah ibn Sa'id wanda ake mishi lakabi da Sheikhul A'imma sannan ya ambata yace wa ibn Hudrin wa Ali ibn Hudrin kenan yace wa Muhammad ibn Mihran ar-Razi Muhammad ibn Mihran ar-Razi waɗannan a lokacin su ne manya-manyan malamai sai ya ce wa rijaluha mazaje kuma matasa wanda suke bin bayan waɗannan ya ce farasa akwai mutum uku sai ya ambaci abdullahi ibn abdurrahman as-samra kalli shi ne darin ilmi sai ce sai wata magana ya ce muhammadu ibn isma'ila da malam muhammadu ɗan isma'ila bukhari kenan ko ya ce ƙabla an yi zahara minhu ma zahara Allah ya gabata musu ya ce kafin abin da ya bayyana da gare shi ya bayyana sai ya ambaci na gaba shi ne muhammad ibn yahaya a zuhuli kenan da abu zura yana ishara zuwa ga matsala da ta faru in ka ji ka karanta tarihin wannan ali ibn hujri a cikin sayar alamin nubala mujallaji na goma sha ɗaya ila yau zahabi ya tattauna akan matsalar ya hakaito ta a takaice game da cewa asalin addinin musulmi shine cewa qur'ani magana Allah ne haka aka tafi gaba daya kuma har sai da aka bi zamanin sarakuna da su ma'amun da shi da mu'tazila suka hada kai suka ce lalle lalle dole a mai da aqida musulmi cewa alquran ghairu makhluq mutane suka kiyada da wannan addini aka yi ta dauki ba dadin da aka yi aka jarabci amur dan hambali da sauransu yace to ana nan kuma sai aka samu sun zo suna cewa su sun yadda qur'ani zancen Allah ne amma lafazin tilawarsu sautinsu na tilawa ba zancen Allah ba ne lafzi bil qur'ani makhluq to ake ce musu allafziya kenan ko ba karkashin jagorancin Husaini Husaini al-Karabisi wani wanda malamai suka bid'antar da shi su malam Ahmad dan Hanbali suka tashi suka yi musu raddi suka dan suka ilhaqin su da da waɗancan mu'tazila da kullabiya da sauran yan bid'a yace to ana nan kuma sai malam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari shi kuma sai zo ya tattauna dalla dalla akan mas'ala yace wa allafa fiha juz'an shine khalqu af'alil ibadati yace yace fama radiya lahu qaum sai wasu mutane sai ba su da wannan magana ba daga cikinsu akwai wannan al-imamu Abubakar al-A'yan da Abu Zur'a da az-zuhli Muhammad ibn Yahya yace fa badda'u sai suka ce shi ma dan bid'a shine aka ce an dauki ba da dan nan dai zahabi ya kakka da Bukhari cewa a'a ba su fahimce shi bane to ita ce wannan magana yake ishara kaga duk da akwai matsala tsakanin sai yace to da kuma Bukhari amma kafin ya samu matsala wato matsala abin da shi ya kudirce ke amma a gurin Bukhari bai da wannan matsala Allah ya gafarta musu gaba daya matsala ce sananniya dai wannan a cikin usul na addini akwai rubuce-rubuce da dama a kanta kuma shi kanshi zahabi ya yi maganganu a kai a cikin littafin shi al'ulu wannan kenan a game da ali ibn hujirin rahmatullahi alaihi sai malam ya ce wa fiha muhammad ibn aban abubakar mustamli albalhi alhafid mustamli waki'in sai kuma wanda yake ja yake waki'u yake jan baki ma waki shine mustamli mai jan baki idan ana karantawa a makarantar waki ibn jarrah shine muhammad ibn aban ibn wazir an bi sanin shi da suna hamdawaihi ko a gun malaman arabiya ko hamdawiya a gun malaman hadisi yayi kamar shekara goma yana jan baki a makarantar waki shi wannan malami mai suna muhammad ibn aban daga cikin wanda suka fitar da riwayarsa akwai al-imam bukhari da al-arba'a da kuma muslim amma ba a cikin sahihinsa ba a cikin wani tafi na shi daban sai kuma al-imam abul qasim al-baghwi da kuma ibnu khuzaimah duk sun yi riwaya daga gare shi babban malami ne Allah ubangiji ya gafarta mishi yana da riwaya lafiya ibn uyayna wa ibn wahb wal kibar ya gamu da sufyan ibn uyayna da kuma muhammad abdullahi ibn wahb wal kibara da kuma wasu manyan malamai irin su gundar muhammad ibn ja'far ibn gundar irin su yahya ibn sa'id al-qattan irin su abdurrazzaq as-sanani duka wadannan ya gamu da su wa fiha أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي البصري في جماد الأولى سمع أبا عوانا وطبقته وكان حديث وكان صاحب حديث ولي القباء جماعة من أولادي سيكما مالا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ولا الإمام, الإمام مسلم دنسائي da tirmidhi da ibnu maja muslim tirmidhi na sa'i da ibnu maja sun yi riwaya daga gare shi haka ibnu abi dunya haka al-imamu tabarani a cikin sorry al-imamu tabari a cikin tafsirin sa haka ibnu abi hatim a cikin abin nan dinsa shi ma ya ruwaito hadisi da gare shi a cikin jarhuwar ta'adi daga babansa abu hatim duka sun yi daga gare shi ya ce ya rasu ne a jumadar kula shi ma yana da riwaya daga abu awana da sa'o'in abu awana sannan kuma malami ne mai hadisi akwai 'ya'yansa da suka yi alƙalanci daga cikinsa akwai alhassan ibn muhammad alhassan ibn muhammad ibn abdulmalik wanda ya yi alƙali shugaban alƙali ya rusu ta 261 a kasar makka kahalan shi ma ya je aikin hajji an gama aikin hajji ana zaman mina ya rasu a cikin siru alamin lubala da alimamu zahabi ya kawo tarihin wannan malami shi abu abdullah muhammad ibn abdulmalik da ya gama sai zahabi da kanshi sai yake cewa ƙaddamtuhu sahawar na gabatar da tarjamarsa ba a cikin ɗabakarsa ba ya ce bisa rafkanuwa fayan bagi an yi haƙa ya kamata ne a kai shi inda abin mus'ab kusa da wani malamin abin mus'ab kaga amanar ilimi ta malaman da ya gara mafa takarda ce da ya gara mai ya gata kawai kuma can gabe rubuta amma sai cewa na yi kuskure wajen saka shi a nan ba nan ya kamata a sashi ya gabato da shi ya kamata a saka shi a sahun waɗanda suke ɗabaka ɗaya da shi haka malamai suke a da zahabi da kaji yana tarihin wani sai ce na manta bayan shafi ɗabi ko sai ka ja ce sun mata zakar sai kuma na tuna ne kun ya yago sai takarda kawai ya sake rubutawa inda muna yanzu kwamfuta kawai sai ka yi edit ko sai ka yi edit ko ka ji ya ce a cikin tarihi na kama a cikin sarara mai nubara za ka ji ya ce a tarihi na a cikin tarihin islam kenan na ambaci lokacin mutuwar wane shekara kaza ce suka ji ya ce wa huwa wahamun minni rafkanuwa ta ce wa inna ma huwa kaza kaza kaza kaza ne suka ji ambata ka cikin littafi da cikin tafin shi dan ka gane na farko tukunna kullum suna sabunta binciken su da ilimin su kuma ba sa jin kunya ko nauyi la yastankifuna dan a ce sun yi kusuroniya ba sa abin nan duk mutumin da zai dauka ilimi abin da ya sani iya karke kenan ko to wannan mafarin da ya san ilimi bake wato ka da wani bincike akan wata mas'ala da ka taba yi a baya dan za ka yi karatu akan ta ko fatawa ya kamata ka sake sabunta binciken ka ne ai in da in aka sa muku jarabawa yayi ana zuwa sai aka ce an daga za ku ta Allah ya sa da kunkure duk ku yi abin da za ku gama ku haka bane amma idan za a yi ta next week za ka ce karatun da kai na baya isa zai yi gobe za ka je ka ƙara sabuntawa watakila mai sa kake Allah isa saboda aka tirsa su ido aka ƙarin karatu to aka yi kamata mas'ala ma in za ka yi magana a kanta idan ka yi wani bincike sai kuma ka zo za ka ƙara yin magana a kai to ka ƙara jaddada bincike sai ka samu aƙalla sai ka tuna wanda ka manta Allah ya ji kamalin Jafar Mahmud Adam na ji wani kasar nashi da yake wannan bayanin cewa idan ya gama karatun shirin tafsirinsa idan ya zo zai tafsirin sai aka samu matsala ba a yi ba ce to next week sai ya ƙara bi ta kan waɗannan maraji'un da kuma wasu yace kuma tabbas ya ji ya ƙara ilimi a kai kamar na ruwan mu sai ka ji mutum wani yana kuri cewa shi ai ya riga ma ya gama karatu yanzu malami wanda yake mai karantawa ko mai bincike mai da'awa ko mai wa'azi ko marubuci ko mai ko ma mai ko mai raddi amma sai ka ji ya ce ai shi matsala kaza ya gama da ita ko gan shi ya da karatu idan an yi sallar isha amma kuma sai ganshi da asar kawai ya zauna a wani majalisi ana tafiyar da shi ko ya tafi kuma wata bazawara yana neman aure in ga wani magana ko sai ce awa ya daga ya wannan ai bulugun maram ne ba tun yaushe muka iya shi kuma gane jama'a shi sa sai ka ta jin wato babu sabuntawa to wani lokaci kuma mu koma saurare mu ne muke sa malamai suke suke rudar kansu ko muke rudar su na farko muna zaga su cewa ai wane ya iya wane ya iya har sai magana ta kuma kunnen shi idan Allah bai taimake shi ba ko Allah ne ya jarabta shi sai ya dada wannan maganganu ko kuma muna jarabta su ta fuskar idan malaminmu ya zo ya ce ya kuskure sai mu ji ba masu ba masu a ce ya kuskure ba za mu taɓa ba da dama a kuskurantar da shi ba ranar kuskuren ne kuma ya yi ko ba ma yadda a mai gyara akwai malamin da in ka je majalisa suka mashi gyara sai ka ci bugu wallahi da duka za a ba su da kare wajen musamman manyan shugunan nan ba a ɗaga karan suna magana amma kaga in waɗannan malaman waɗanda su ne fa da gaske malamai ne da gaske domin ya ishe ka san zahabi malami ne shine ibnu hajirin addu'a yake yana cewa Allah ya sa ya samu kafirin na zahabi ka dai san kuma waye ibnu hajirin shi da kanshi yace ya wayi gari ya ji a jikinsa ya kai irin karatun kuma yace ina ma da addu'a cewa Allah ya sa ya fishi da bai sa zai iya fishi bane bai sa ko addu'a za ta kai ga haka ba ko yace ya je makka ba eh ba ya sha zanzan yawan na addu'a wato zabi shine yardstick a zamanin na auna malanta to amma kaji zai mu dogara ya ce kai na manta yanzu na tuna ko na manta kaza kaza wuri kaza a gyara kuma a zamanin da gyaran yana da sauki ya gyara yanda ba wanda zai gani amma yana ganin ya gama ya haɗe cikin shi haɗe ci masu bibiyarsa sai ya bayyana domin wannan ɗan adanci ne ba matsala ba ne ba aibi ba ne ba na ƙasa ba ce kamar yadda nake ambata yanzu misali idan ka shiga jarabawa ta nake wani hasu ga suke da tip abun soke kuskure din nan tipex ko correction fluid da muke cewa da turancin hausa ko kuma za ka ci har maza a ce cross out rock walk kuma ba ka gani wannan da ƙasa ce kuma ba ta sa a rage maka maki ban aka ga inda kayi ka soki babu babu rage maki saboda sokewa wato an san kai dan adam ne kana cikin rubutawa daga baya sai ka zo ka bi sai ga wannan bai dace ba sai ka soke sai ka soke kamar yadda ake faɗa wata shi mashahuriyar magana daga ibn al-asir ko waninsa cewa babu wanda zai rubutu ya aje shi ya sake duba shi sai ya ga cewa kai ina ma da an gyara waje kaza ina ma da an rage waje kaza ina ma da an maida kaza kaza kullum sawa'un mudda ce da daddiya ko karama in kai rubutu in ka duba shi kaga ya kamata fa wannan a akhara wannan a kaddama wannan a cire wannan inda aka sa kana a maida ita sara inda aka sa tinji mudari ya kulu a ce da ma dai kala aka ce inda aka ce kaza da ma kaza aka ce sai kaga wannan kullun sai ka gani qur'ani ne kawai da wannan matsalar amma magana kowa sai ta same ta da wannan haka zafi da ibonin sai wannan ta'alikin Allah ya gafarta mu wajibi ne kowa da ma ya saba da an san kuskure idan kai kai ka an sawa kanka in wani kuskurantar da kai gane kuskure ne ka ansa idan ka kuskurantar da malamin ka gane kuskure ne ka ansa duk wannan ta'assubancin wajibi ne ka guje shi inda kai da gaske ilimi kake nema kuma bincike kake yi ko karatu dole ne ka saba da wannan jama'a in ba ka ba kana nan a cikin babu muqallidai muta'assibai wanda suke basu san ina ilimi yasa gaba ba malam ya ci gaba da cewa wa fiha yaqub ibn sikiti an-nahwi abu yusuf al-baghdadi sahibu kitab islah al-mantiq akhadha an abi amr al-shaybani wa addaba awlad al-mutawakkil sai kuma yaqub ibn sikiti babban malamin nahawun nan wanda an haife shi ne shekara ta 186 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a wannan shekara ana mishi alkunya da Abu Yusufa al-Baghdadi mutumin garin Baghdada littafin shi Islahul Mantiq sananne ne zahabi ya ce littafi ne mai kyau yana da riwaya daga Abu Amr al-Shaybani babban malamin Qur'ani da hadisi yana da kuma ya karantar da ƴaƴayen mutawakkil sarkin musulmi mutawalli kamar yadda zahabi ya mushi take a cikin sai alamin nubala yake cewa dayyinun khayyirun malami ne mai addini mutumin kirki hujjatun fil arabiyya illa annahu yatashayya yace amma yana da dan jinin shi'anci haka mutumin yana da dan shi'a a sa'alam sa'alam wanda malami ne kuma abokinsa ne tare suke harkar nahawu yake cewa malam malam ibn sikit shawarani ibn sikit fi munadamati almutawakkil ibn sikit ya nemi shawara ta akan zai dinga zuwa majalisin mutawakkil zaman fada yace fana haiti sai nace masa karkace fahamala qawli alal hasad sai fahimci magana ta matsayin hasada ya samu shiga a gun halifa an gayyace shi zaman fada ya shawarci wani malami abokin shi malami ya ce karkace sai aka fasara mai cewa wannan hasada ce ko zuciyarsa ko matarsa ko wasu muridai suka fasara mashi cewa hasada ce shikenan sai ci gaba da zuwa wannan kuma zuwan shine sanadiyar rasuwarsa sau da rana aka fito da wasu daga cikin 'ya'yan sarkin sai sarkin ya ce musu dama ana tuhumar shi da shi an ci sai ya ce waɗannan su ka fi so ‘ya'yan nawa ko ko hassan da husaini jikokin manzo Allah su alisalam rawa ko kai da kake musulmi ziryar ai ba za ka ce su ka fi so dole ka fi son ‘ya'yan hassan da jikokin manzo Allah su alisalam shi ko ya faɗin maganganu ya yi na yabo tukunna ga hassan da husaini sannan ya ce kuma waɗannan ba su isa su ko kusa da su a daraja ba sai sarkin ya kullace shi yasa aka same guba a cikin abinci ce mutu ya kashe shi bayan kuma duka yayin ɗaliban shi ne almajiran shi shi yake koyar da su yana da ƙwarewa sosai a nahawu yana da ƙwarewa a kan logal arabiya amma kuma ba yi da nasibi mai tsoka a sarku har wata rana a majalisin shi wannan sarkin akwai almazin wanda shi ya malamin nahawu ne ya ƙure shi akan matsalar wazanin fi'ilin naktal da Allah ya ce gabar kisar Yusufa ko naktal wa ina lahu ya ne ayin yawon arsil ma'ana a khana naktal ka tura mutane ɗan uwanmu naktal wannan fi'ili na jawabu ɗin me wazaninsa aka tambayi sai ce naf'al sai shi almajir ya ce a wa naf albani nafta ilmi sai ya ruda shi wato sai ce a habari ya za a yi harafi hudu kuma wazanin shi biyar ya ruda shi bai san mai daidai ba bai san mai abin nan ba a kan wannan aka ce sai da aka rage mashi albashi aka ce kana an san dirhami dubu biyu duk wata amma ba ka san ba ka san wannan ba a je a rage mashi albashi shi ne ce wancan ka cuce ni wallahi ka cuce ni bayan sun fito ce kafin ce Allah shi ke yana ganin bari ba wannan mutu bari ɗan taɓa usul ɗin nan da yake dare baya yanzu sai bakwai ta wuce da ɗan sauran rana wannan littafi na abin nan wato usul fiqh ala manhaji ahlul hadith na mutumin nan na ƙasar Pakistan shine Zakariya ibn Ghulam Qadir al-Pakistani in kun tuna muna cikin mukaddimar sa zamu tashi a daidai shafi na 17 inda yake cewa wa kadhalika kullu mas'alatin yanbani 'alayha fiqhun illa annahu la yahsul min al-khilaf fiha khilafun fi far'in min furu'il fiqh مثل مسألة الأمر بواحد مبهم من الأشياء من أشياء معينة kama fi kaffaratul yamin an ga wajen yace wa kazalika yana magana akan mas'aloli waɗanda yake ganin cewa lalle ya kamata a cire su daga cikin usul fiqi ba su da wani amfani wanda aka sassaka su suka bata ilimin usul fiqi yace wa kazalika har ila yau akwai duk wata kullu mas'alatin yanbani alaiha fiqhun ake gina wani fiqhu akan ta illa annahu la yahsulu min al-khilaf fiha khilafun fi farqin min furu'i fiqi amma wacce koda an yi sabani a cikin ta to sabanin ba zai yi naso zuwa ga farqin ba kamar mene mas'alatul amri bi wahidin mubhamin min al-ashya'i min ashya'in muayyana mas'alar da aka ce idan an umarci mutum da ya aikata daya daga cikin abubuwan da aka bashi zabi kama fi kaffaratul yamin kamar da yake wajen kafarar rantsuwa a ce ciyarwa farko tukuna kiswa ko tufatarwa ko ciyarwa ko kuma au adu zalika siyama ko kuma azumi kaga ɗayan abu uku ne amma ba ayyana ba za ka iya zaben kowanne kai to shine yake cewa wato abin nan umarni wanda yake mubhan to a irin wannan sai su dinga cewa faqila innal amra bi zalika yujibu wahidan minhuma la bi ayi wasu ka ce umarnin ɗaya ne kawai ake nufin kai wakila wasu ka ce innahu yujibul kulla duka ake nema da kai wa yasqutul kull bi fi'li wahidin minha amma sa'ad da ka aikata to sauran sun faɗi sanda aka umarnin me ake so kai wasu kace ɗaya kawai ake so kai ka zaba wasu kace duka ake nufin kai ba za su faɗi ba sai in a kai ɗaya to babu wani babu wani sabani da zai yi naso a cikin asalin aiki domin dai da ƙarshe ɗayan kawai za ka sabani ne kawai da yake wannan cikin fudulul kalami cika waje ne kawai yace hakan haɗira yau kuma wakila wasu kuma suka ce innahu yujibu ma yahtaruhu al-mukallaf mukallaf a'a abin da yake wajibi akan ka shine wanda ka zaba shine wajibi sauran ba wajibi ne fa in fa'al al-kulla fa qila al-wajibu alaha da mutum zai zai yi rantsuwa sai ya zo ya ciyar da miskinai ya tufatar da su kuma ya azumi to wanne ne abin da ya biya mishi wannan kafara sauran suka zama kaman fadlu sai su ce a alaha na sama wanda ya fi bashi wahala ko wanda ya fi daraja wajen kashe kuɗi wa in taraka in ko ya bisu ya ki gaba daya faqila yu'aqabu ala adnahu za a mushi hukuma ne akan na kasa fadil mas'alatu ma ashbaha min al-masail allati faraduha mimma la samarata lahu fi fiqhi ghayr dakhila fi usuli irin wannan abin da suka yi riya kawai suka kawo iftiraji ba ta shiga cikin usul fiqhi dan ba ta da wani muhimmanci قال الشوكاني وقال الشوكاني مالك محمد ابن علي ابن محمد badurdin shaukani babban malamin nan daga cikin malamai na kasar yaman wanda ya rasu hijira da shekara 255 daidai da miladiya ta 1890 in ba na manta 1839 ya rasu shi ne zai dace da shekara ta 255 kamar shekara nawa kenan wajen shekara 80 kenan da rasuwa sako Allah ya gafarta mishi mai littafin nailul autar da abin nan alfathul qadir tafsirinsa da irshadul fuhuli ila ilmul usul da kuma wannan littafin nashi ne shine muntahal arab fi adab talab wanda littafi ne na ladduban ilimi akwai kuma albadru talib fi ayanin qarni tasi na tarajim na malaman da ya zamani da su akwai as-sayrul jarrar al-mutadaffiq ala hada'iqil anzar akwai wani zafi dan kankani mai fa'ida kwarai da gaske shine ibtalu ibtalu abin nan ibtalu da'awal ijma fi mas'alati sama akan mas'ala game da jin kiɗa din nan wanda muke ta karantawa a cikin al-istiqama yawan dan dafi dan kani haka dan kani sosai bai fi shafi 35 ko 40 ba akan mas'alar ya faɗi abubuwan da suke malaha wa ma'aliha littafai iri daban-daban al'imamu shaukani ba ƙaramin ɗirgige malami ba ne a tarihinsa an ce bai taɓa yin wata sana'a a duniya ba sai karatu shi da kanshi ya faɗi wannan a cikin tarihin mahaifinsa albadur talib yana yaro ɗan shekara shida ko bakwai suna zuwa kuttabu kamar ka ce makarantar allo sai malamin su ya yi tsinkaye cewa wannan ɗalibi yana da matuƙar hazaƙa duk abin da aka koya mushi kafin a tashi makaranta akan koya musu ne su tafi haddan alkur'ani ne su je gida sa kawo gobe ka ba tashi sai ce shi ya haddace da ya ji kawai sai ce ni na haddace algatu malam zan bayar yanzu to sai malamin ya je san baban kuma attajiri ne attajiri da ka sani mai saida abin nan filaye da gonaki da raƙuma babban kama a ce yanzu irin wanda yake da arziki babba haka irin masu gidaje da motoci da jari da akan a banki sai je samu wannan attajiri ce ranka ya ɗaya wannan yaron kar a sa shi a kasuwa idan aka sa shi a kasuwa za a yi asarar shi tunda akwai sauran da suke ta kasuwanci wannan a saka shi a makaranta a bar mana shi kawai yana faɗa ne shi shaukar yana baban shi addu'a yana baban shi addu'a ya ce to sai baban ya yadda kawai ba irin malami alazi ne yanzu marasa mutunci sai kai malam ba za ka shiga maharka yana ba ka kauta ido kawai daga an kawo maka yaro ka haddace ya haddace alkwani kawai a biya kudin ka na ruwanka da yaron shi kenan sai da sai ba musu ya ba mai makaranta wannan yaron shokani tun daga nan fa shi kenan shi ne zama wannan shokarin da kake jin labari baban ya haƙura da shi ina ma a ce a zamanin nan ma za mu dinga irin haka duk sanda ka ji mun ga yayin musa da basira me ake fara tunani medicine engineering architecture computer science da sarkai da dangi da yan uwa da abokai da kowa abin da zai fara kawo maka gina wannan yare ya kamata medicine wannan yare ya kamata ta yi nurse ba za a taɓa tunani ya kamata su hada alƙur'ani ya kamata su hada hadisai ya kamata su iya usul fiqh da musalahu da nahawu a ce wannan ya kamata ya zama malami addini ba a taɓa kawo wannan saboda duniya da ta shige mana gaba ɗaya ta zama mana ita ce tunaninmu sai aka kamar iya zama alaran ma ya zama matalauci ya zama asarar rai ba yi da aiki sai dai jan bakin ana tafsiri ko limancin tarawi shi ke na aiki shi da ake tunani ba a tanin falalar shi a lahira da darajar ma da zai samu ma a duniya tun kama aje ko ina ba a tunanin wannan ikra wartaki ba wanda ke tunuta to shaukani har zai ababan zai rasu baban yayi wasiya yace to za a dinga ci gaba da ba shaukani a cikin dukiyarsa za a bashi kaza wannan ya riga ya ware mai bayan gadon shi za a bashi kaza ya riga ya wasiya ce to za a bashi kaza wanda zai rayu a kai da ka bai san wata sana'a ba a duniya sai karatu shi sa ya iya ba da production wato interjat haka masu yawa saboda ya yi istismar na shekarunsa in kun tuna mun taɓa karantawa tarihin nawawi shi ma abin da faru da shi kenan akwai da yawa za ka ji malamai in kana bin tarihinsu ana samun irin wannan game da ɗabi'arsu haka limamu shafi'i uwarsa maraya ne ma da aka kai shi makaranta ba ta da kuɗin biyan ma kuɗin makaranta ba ta da kuɗin biya sai malamin ya ce to za a kori yaron za a kori shi daga makaranta allo babu kuɗi ta kasa biya a yaman sai malamin shi amma yaron yana da hazaka don haka zan yi engaging din shi yaro ne karami fa under 10 yace to amma duk in zan je anguwa ko za ni gona zan bar shi dinga koya wa sauran yaran shi kuma wannan shi ne kudin makarantar shi graduate assistant kenan ko tun yana dan yaro ya zama malami in kana bin tarihi zaka ta ganin wannan abin abin yakan yi mini ciwo wallahi inda zai wannan maganganun duk inda ka zagaya da an ganka da wani yaro mai basira sai ka tsaya kai wannan medicine ya kamata wai medicine shi kadai ne ilimi ke wanda wanzanci ne fa jama'a wanzanci ne kawai turawa suka inganta shi ba ko mun gane samanul hajjami khabithun da annabi yace likita hajjam ne turawa ne kawai suka inganta shi suka bashi albashi mai tsoka suka sa mishi farar riga suka bashi ofishi suka kawo mishi kayan aiki iri daban-daban mai koyi dinga rataye zabira a kawo wannan inji a kawo wancan amma mutane sun mai da shi yanzu kamar wani kamar wani second to god kuma gane kawai duk yaran in za su jam kowa medicine da wanda zai iya da wanda ba zai iya ba kowa medicine maza da mata mai ta zuga su medicine medicine ina zai ce abu kowane daraja sai wani ya je ya karanta sociology ko anthropology ko na abu da ake ganin loji loji bai kai ba yanzu misali waye ba ta tana AP geology ya karanta geology nan ba sun gaba muke ce shi wato an koraka daga medicine ko engineering ko pharmacy ko vet medicine sai ka dawo geology ka dawo archaeology ka dawo microbiology duka masu logi logi din haka ake ce musu singapore wato wata ƙasa ta yan gudun hijira kuma kaga amma sai Allah ya bashi ɗaukaka shine yanzu shugaban duk waɗancan ɗin misali zaka ilimin da kai na boko ba shine kaddarar da zaka ka samu ɗaukaka ba asalin kaddarar tana ce yana iya zama sababi kuma likitocin da ma da ake ta magana ba har yanzu waye likita kuma miliyoniya sai in dai ya bala kin ya kama wani abu amma ba ka bai a dan kwadago zai mutu kamar malam makaranta kullun ya kwana yana asibiti in yayi da da kyakkyawan niyya ya samu aljanna ya samu falala amma ba ba wai dole wai duk wani mai basira kawai sai da medicine ba akwai ilmomi da suka fi medicine muhimmanci a cikin al'umma misali malamin makaranta kowa na bukatar shi likita ba sai mara lafiya ke bukatar shi kullum kaga dama ka kira shi lafiya ba ko kuma bayan ka yi ka shiga cikin saba'un alfa din nan zaka iya aiko ka daure kawai ka ce la yasarquna ko mun gane ba wai ina kallala sha'anin sana'ar bane amma duba zuwa ga yadda muka mai da ta kamar ita ce kadai rayuwar mu wannan kuskure ne jama'a ya kamata mu dinga sacrificing wasu daga cikin ƴaƴanmu masu basira su zama malamai jama'a a fara tattalin su tun suna ƙanana a sa musu tunanin su fara da alkur'ani su iya shi su haddace shi su san ilmominsa su iya lugal arabiya su iya hadisi su iya fiqhu da sauran ulumul ala ba laifin sun hada da wani karatun boko amma aka gaba bayi da mahalli ana iya akyale shi kamar yadda mutane nawa ne suke yin boko ba su iya addinin musulunci ba wanda waɗannan annizanin Allah jahilai ne haka annabi ya kira su da yace idan da yace hatta idan lam yubqi aliman a cikin riwayar bukhari hatta idan lam yabqa alimun a cikin riwayar su ibnu hibbana su malamai suka ce su su muhallabi da su abin nan mai sunan shi hamadun khattabi suka ce wannan yana nuni zuwa ga in babu malaman musulunci da babu malami sura ne ne kenan sura jahili kenan ko dai zama akwai damun kamar da suke cewa kamar da shadi yake cewa yace akwai akwai lubbul ilm asalin ilimi sulbul ilm ya ce kuma akwai milhul ilm akwai kuma la milhun wala sulbun ilmun la milhun wala sulbun akwai ilimi asali wanda shi shine shine a can ƙasa ƙasar adaka ilimi shine qur'ani shine sunna shine fiqh shine kaza akwai kuma ilimi wanda suke a gefe to su ne irin waɗannan ilmomin duniya din mathematics economics english linguistics medicine duk waɗannan ilmomi ne amma a gefe su ba su kai darajar wancan ba gurin Allah sannan kuma akwai la ilmun wa la lubbun wala wala milhun irin falsafa irin ilimin mantiki irin ilimin sihiri da ire-iren su waɗanda ilmuhu la yanfa'u wa zahruhu la wa zahruhu la yadur ka ce boko haram ne mu ko Imam Shawkani jama'a ba karamin malami bane bayan Ibn Hajar ba a samu malami wanda yake mutkini a nan kusa irinsa ba na ce mutkini wanda yake da tace abubuwa ba wai tarin ilimi kadai ba ta yi irinsu suyuti irinsu sakawi su fi shi tarin ilimi amma itikan da ta haƙiƙ to an daɗe ba a samu kamar shi ba Allah ya gafarta mashi mutumin ƙasar yaman to shi ne a wannan tsafin nashi mai suna muntahal arab yake cewa wa min asbabi ta'assubil ha'ila baina man usiba biha wa baina tamassuki bil insaf daga cikin abubuwan da suke shiga tsakankanin matsalolin da suke jawo ta'assubanci kalewa wani mazhaba ko wani ra'ayi wanda wannan dalilan su suke shiga tsakanin muta'assibi da rike gaskiya da adalci iltibasu ma huwa min ar-ra'yi al-bahth bi shay'in min al-ulum ya samu cakuɗe ɗaniya ya kasa bambance meye asalin ilimi da me kuma asalin ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko ra'ayin malamansa ko son zuciyarsu ko ra'ayin mutanen mazhabarsu ko son zuciyarsu allati hiya mawaddul ijtihad wanda ra'ayi ijtihadi kowa na iya fahimtar wani abu game da wannan akwai abin da yake sunna ne ilimi ne asali ne akwai kuma abin da yake da alaka da shi wanda yake wato ra'ayi ne ya kasa bambance meye fatawarsa ko fatawar malaminsa meye kuma asali wanda yake sunna ce annabi ne ya faɗa sai zama yadda yake ta'assubanci ma yake riko da wanda sunna haka kuma yake riko da wannan ra'ayi yadda ka saba da sunna zai fada da kai haka in ka saba wannan ra'ayi zai fada da kai ya kasa gane abin da yake sunna abin da yake ra'ayi wanda babu laifi dan an yi sabani akai kuma ba ba dole bane kowa ya yarda da kai akan wannan ra'ayi yace wa kaseeran ma yaqau zalika fi usul fiqh ana samun irin wannan da yawa cikin usul fiqh fa innahu qad ikhtalata fihi al-ma'ruf bil munkar a cikin usul fiqh ilimi mai kyau da mummuna ya cakuɗe wasayi wal fasid an samu ingantaccen magana da barna wal jayyid bin rabi an samu mai kyau ya ya cakude da lalatacce fa rubbama yatakallamu ahlu hadha al-ilm ala masail min masail ar-ra'i wani lokaci masu ilimin usul fiqh sukan yi magana akan wasu mas'aloli da suke ra'ayoyinsu wa yuharrirunaha su tantance bayani akai wa yuqarrirunaha su tabbatar da mas'alar wa laysat minhu amma ba usulu bace fi shay'in da dai wala ta'alluqa laha bihi waje ko bata rataye da usul fiqi ta kowace fuska ba fa ya'ti talibu li hadha al-ilm bayan sun tabbatar da wannan malaman kare da suka koyar da kai sai kuma kai ka zo koyan wannan ilimin ila tilkal masail fa ya'taqidu annaha minhu sai dauka su ma usul fiqi ne fa yaruddu ilaiha al-masail al-far'iyya ya dinga maida furu'a zuwa gare su wayarji'u ilaiha inda ta'arudul adilla ya dinga hujja da waɗannan maganganun akwai masail da yawa cikin usul fiqh waɗanda suke da alaka da mantiki da ilmul kalam suke da alaka da falsafa waɗanda ba daidai bane eh itibarun su a cikin wannan akwai wani malami wanda professor ne na na ilimin usul fiqh mutumin ƙasar Tunisia ne sunan shi Muhammad Al-Arusi Abdul Qadir doctor ne yayin tafi mai suna ya sa mai suna almasailul mushtaraka baina usulul fiqh wa usulul din mas'alolin da aka samu tarayya a cikin aqida da usulul din aqida ta ash'ari kine yake sai cin usul dan ba ash'ari to a ciki yayi maganganu ire-iren waɗannan ne da cewa masail kaza ba su da alaka da usul fiqh dan me aka kawo su a ciki da gaskiya akwai misali misali al-luzum wa talazum al-luzum wa talazum at-tanazur akwai tababu akwai al-ikas akwai bayani akan al-farqu bainal hujja wal burhan wad dalil suna bambance wannan hujja burhani dalili akwai mas'alatu tahsin wa taqbih ma huwa al-hasan wa ma huwa al-qabih ya ake gane abu kaza mai kyau ne ko mummuna shin wahayi ne ko ra'ayi ne ko al'ada ne urfi ne ko waye ko waye to zaka ji masail ne da zaka ji ana faɗan dogon zance a cikin su kuma zance mumillun jiddan wanda yake fa'idatuhu qalila yake duk waɗannan ba sa ciki akwai wannan ma a salahu al'adani salahu al'adani wanda yana rayu shi har yanzu mai littafin akhta'ul usulina fil aqida akhta'ul usulina fil aqida juz'i ne kankani haka shi ma ya tattauna akan wannan masailin kuma su da kansu malaman usul fiqi wanda su ne jigajigai akan harkar sun yarda da cewa akwai kurakurai a cikin sanya wasu masail da suke cikin usul fiqi alal misali ibn juwayni imamul haramain wanda dutse ne cikin duwatsun usul fiqi irin na mutakallima ya rasu ka ta 478 Allah ya gafarta mishi shi da kanshi ya faɗi karara cewa ilimin usul fiqi an tsakuro ne masailu min al-lugha wa masailu min al-mantiq wa masailu min ilm al-kalam haka ya faɗa haka burhanuddin al-baghdadi burhanuddin al-baghdadi mai wanda da ba hanbali sai ya juya ya kuma ba shafi ya rasu kata 518 shi ma haka ya faɗa haka al'imamun amidi wanda amidi kowa ya san shi a harkar sulfiki shi kuma ya rasu kata 631 ne haka subki duka guda biyu akwai subki ta ƙirgin wanda shi ne tsarin ibn kimiyya da littafin asarimul masu asarimul mulki keko ɗaya daga cikin tafan guda biyu akwai na ibn kimiyya akwai nashi sarin mene ne almunki yawa sarimul munki to kaga shi wannan malami ne babba duk da suna da sabani ibn taymiya shi ba za ka taba ya zage ibn taymiya ko ya mai rashin kunya ba sai dai raddi irin na ilimi kuma suna da mutunta junan suna fa'idantuwa da juna sai dai shi ba ash'ari ne ba shafi'i ibn taymiya kuma ba hanbali ne kuma salafi a aqida kuma ibn taymiya baya dagawa kowa kafa kasan ganin ido bai hana shi cin kai to da haka suna da musadalat ilmiya subki babban kenan ta qidi wanda shi rasuwarsa shekara ta 700 ne da 56 akwai kuma abdurra abdurwahhab subki wanda shekara ta 771 shine dan to shine tsagera tsageranci musamman ga malamin shi zahabi ne da bakatu shafi'iyya yayi mazahabi tsageranci yayi rashin kunya wanda bai kamata ce kai malamin ka ba a wuri da dama kala daban-daban Allah ya gafarta musu gaba daya to duk su biyun nan manyan ash'ariyawa ne kuma ƴan usul fiqi su ma suna magana suna cewa usul fiqi kwashe-kwashe ne an kwaso daga wuri kaza an kwaso daga wuri kaza wato su ma suna ishara zuwa ga masail wanda ba su dace su zama a ciki ba sai kuma al-Imam Shatibi a cikin Muwafaqat wanda dama shi daga cikin aikin da shi ne kokarin tace usul fiqi ne al-Imam Shatibi duk da shi ba malike ne amma shi ma ana sannafa shi a cikin malaman usul fiqh mutakallima kamar yadda ibnu khulud ya kawo a cikin muqaddimarsa in ba na manta ba shatibi ya rasu ne shekara ta 790 karshen karni da 8 Allah ya gafarta ne shi ma a inda gaskin abin da yake cewa yake cewa kullu mas'alatin mawsuma fi usul fiqh la yanbani alaiha furu'un fiqhiyatun aw adabun shar'iyya wala takunu aunan fi dhalika فوصفها في أصول الفقه عارية duk wata mas'ala wata ka'ida da za a kawo a cikin usul fiqh wadda ba ta ba a gina wani far'i akan ta kuma ba ta taimakawa akan wata mas'ala ta addini ko na dubban addini yace sa ta a cikin usul fiqh wannan rashin dacewa ne da ka yi fitar da wasu masail da yawa da gaskiya akwai da muke magana a baya in kun tuna bayani akan wad'ul lugha shin lugha ilhama ce ko wad'i ce ta dan adam da gaske akwai a shin a taklifi ne farko ko ko rashinsa da kuma a taklifu lil ma'adu al'amru bil ma'adu da kuma abin nan abin nan mai sunan shi wata matsala da ya cire ita ma na manta ta gudun mini da dai masailu iri daban-daban to duk waɗannan dai irin abubuwan da suke faɗa kenan malai ya ci gaba da cewa wa ya'malu biha sai ya ta aiki da wannan mas'ala fi kathiri min al-mabahis a wurare da dama za'iman annaha min usul fiqh yana tsammanin usul fiqh zahilan an kauniha min ilmin ra'ayi bai san cewa ilmin ra'ayi bane yadda za ga misali mutane jahilai a kasar musu ta aiki da wasu ka'idoji wanda ba su cikin ilimi ashe ba su san jahilci bane a ce la yardul khaira illa shaytan din abin da aka wa mutum sai ya karbe ce la yardul khaira illa shaytan ya dauka wata kaida ce ilmiya kaida ce ta taladabin musulunci yawma sumikum yawma naharikum kaga sun zama mutane wasu qawaid sabita amma kuma ba su da asas min as-sihha to irin haka yakan faru ga mutum fa yakunu hadha wa amsaluhu qad waqa'u fi ta'assub sai zama mutum irin wannan ya fada cikin ta'assubanci wa faraqu maslakal insaf sun rabu da tafarki na adalci wa raja'u ila ilmin ra'ayi wa hum la yash'uruna sun koma cikin ilimi na ra'ayi ba tare da su sani ba bi shay'in min zalika wa la yaquluna bihi kuma ba su sani ba bal ya'tikiduna annahum mutashabbithuna bil haqq suna tsammanin suna riko ne da gaskiya mutamassikuna bid dalili kuma suna rike da dalili ne waƙifuna alal insafi sun tsaya ne akan insafi adalci kharijuna an ta'assub cewa su ba san san zuciya suke ba ta'assubanci suke ka nemi littafin at-tanki na na na Abdurrahman al-Muallim at-tanki lima fi ta'nib al-kawthar min al-abatil mujalladi na biyu ya tattauna sosai akan mas'alar mas'alar san kai dinnan mas'alar ta'assubanci bal hum fi aqall min alqalil suna cikin mafi karancin karanci wama akhtaru zalika wa a'zamu darar wannan yana da hadari kwarai kuma akwai cutarwa wa ashadd wa ashadda ta'athiru yana da ta'asiri kuma kwarai da gaske wa aktharu qu'ahu kuma yana yawan faruwa wa asra'a nifaqihi ala ahli al-insaf kuma yakan buya ga masu adalci su kasa gane cewa dimuwa suke a cikinta wa arbabit taqli wa arbabil ijtihad da wanda suke mujtahidai ina ganin bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa qalla man yaslamu min hadhihi ad-daqiqa kadan ne wanda suke iya tsira daga wannan abu a ce bai da wani san zuciya irin wannan da bai fahimce shi ba wayan jumin gubari hadhihi al-aasi ko ya tsira daga ƙuran wannan guguwar za mu saurara a nan muna gaisuwa da maraba ga ɗan uwa malam abdullahi almadani da kuke cewa almadani ko almadini na yake cewa wani ne daidai ne kam almadini ko malaminmu da ke jami'ar madina ga shi na ya kawo mana ziyara algata malam godiya muke za mu saurara a nan wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun